أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami imamul barbahari littafi mai suna sharhu sunna inda muka tsaya a karatunmu na ƙarshe akan magana ta imani da Allah subhanahu wa ta'ala da imani da cewa abin da ya so shi yake faruwa wanda kuma bai so ba babu sai da za a iya faruwa yau sha Allah ta'ala za mu tashi akan قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره wannan zai mana magana ne a kan idan mutum ya saki matan shi sai uku to hakika za a haramta a gare shi har sai ta auri wani to a wannan magana matsala ce ta fito ma da kawo ta a cikin babi kuma na a cikin littafi na akida inda muna magana a kan da suna ne iya da cikin suna irin wannan hukunce-hukunce wasu suna nan samun rarrabo kai na kuma ba da kuma a cikin daji na kai ana yi magana da wasu suna kai ya da cikin suna irin wannan kusa kai wasu suna nan samun rarrabo kai na kuma ba da ولكن قد يذكر امرأته ولا تتلاقى كانت متفرقة وهي تحكم علينا بالإجماع كما تقوى أهل الإسلام أهل الله معلوم Thank you. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da ruwan da ko a sasanta da riƙe masanta da kyautatawa an rufe sirri da bikinsa ko kuma ka sauƙaƙe mata cikin da idan aka yi na uku idan na ga zarfin Allah idan ya sake sanya ka sanya ne na kuma ba ni biyu ba ya ce ba na ta yi da wuri ba a kanta take a sauran bai wata halatta ba a cikin bayan Allah sai da abu من أبوه ومن أبوه من الله سبحانه وتعالى بعض idan mutum ya yi saki saki uku idan ya yi saki uku a game zama guda to ana ɗaukar shi a saki guda kawai ka ce nasu keke saki uku to ana ɗaukar shi a saki guda ne nasu keke saki goma ana ɗaukar shi a saki guda ne saki sha biyu a saki guda yake saki ɗari a saki guda yake duka ko nawa kai inda a zama guda ne a lokaci guda ne to kawai a matsayin saki guda yake bayan manzala sallallahu alaihi wasallam abubakar ya zo duka a haka ake tafiya duk wanda ya hushi sai ya hudu wani adadi mai yawa ya ce nasu keke saki kaza saboda ya ɓata rai don ya nuna mata cewa an rabu shi kenan to yana faɗin haka kawai ɗaukar shi ake a saki guda shi kenan sai a mai da mashi matar shi to bayan shi umar bin khattab bayan shekara biyu na mulkin shi da ya ga abin ya yi yawa kawai kowa ya tashi sai ya rafko shi kaya guda ya ce na saki ki sai umar ya ce to gaban nan duk wanda ya ce ya saki matar shi saki uku a tare zama guda to kawai zan maɗauke shi a saki uku ne shi kenan saki uku ne kawai yanzu wannan abin ya sa wasu ya suke ɗan takatsantsan a kan wannan matsala sai kasance mutane suke kawo bakin su to amma har yanzu ai ana cikin matsala kuma ana yi yanzu haka mutum idan ya aikata irin wannan sai gani da gudu yana neman fatawa daga baya tunda mafi yawa idan aka yi sakin daga baya kai tsaye na dama take zauwa to nadama tana zauwa kuma neman solution za a shiga yi ko a komo in na komowa ne in kuma ba na komowa ba ne ba a rinka tunanin ya za a yi a samu hali to wannan shine dai hukuncin Allah akan wannan matsala su jamhur na malamai sun ta akan cewa kawai idan ke saki uku a tare kawai saki saki uku ya tabbata har sai ta sake arbi amma wasu daga cikin malamai irin yan zahiriya sun tafi akan cewa a'a saki ɗaya ne sun tsaya akan asali kenan akan wannan allahu alam sai shi dai mutum dai ya kiyaye bakin shi idan ya yi hushi shi yasa ba a maso a yi sakin cikin hushi an yi so sai ka nutsu ka ƙare nazarinka har ka shawarci wasu ma ka yi nazari sosai ka ajiye hankalinka ma abin da aka yi ma ka ma sabka da kanshi amma dai kana ganin matsala ce a zaman kayi kayi a gyara ba a gyara ba to a lokacin nan cikin kwanciyar hankali Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idza qallaqtumun nisaa idan zaka idan zaku saki mata fatalliquhunna li'iddatihinna ku sake su suna cikin idda me yake ni da suna cikin idda suna cikin tsarki kada ka saki matarka tana cikin jini na al'ada idan kai wannan saki ne na bid'a abdullahi bin umar ya taɓa yin irin wannan saki mazala sallallahu alaihi sai ya melo ta maza maza ya melo ta kenan kaga ba a yin saki a lokacin da mutum ke cikin al'ada har sai ta tsartaka tabbas cewa babu komai a tare da ita kwana haikurau idan ba tana da ciki kuma sai ka sake ta yanzu ka sake ta yanzu misali magarba bayan isha'i sai ta ayu a kare kuma ana ya karwa mata armi ka sake ta yanzu bayan magarba bayan isha'i ta ayu tana aihuwa kai tsaye na ya karwa mata armi shi ta kare idda tsada da idda abin sai baka tsoro ma an rabu yanzu kuma kawai washe gari ta koma gidan wani to kaga an bata da ciki sai ta yi wata ukun wannan ko kuma an ce tsarki uku mafi ana ɗaukar shi a wata uku tsarki uku idan tsarkin ma ya jinkirta bai zo ba ko wata nawa ne ya jira ya zo ta kwana zaɗar ma mata na sai ma da ya ci gaba da cewa wala ya hillu damu mri'in musulmin ya shahadu Allah ilaha illallah to kayan mu shiga wannan matsala yana da kyau mu ɗanyi tsokaci kaɗa akan abin da ya shahi wannan matsala ta saki da harko tun tashin harko tun yin auren idan aka tashi yin aure na mun bar matsala a baya inda maliki ta wala nikaha illa bi waliyin wa shahidai adilin wa sadakin kalla aukato na wanda ta ce matsala maliki cewa babu aure sai da waliyi da kuma masu shaida guda biyu da kuma sadaki ko kaɗan ko da yawa wa mallam ya kullaha waliyun fasultanu waliyu malla waliya lahu wadda kuma batta da alwali to shugaba shi zai zame mata alwali kenan macen da batta da alwali a wurin da take babu wani wanda dan uwanta ne to a lokacin nan shugaba shi zai kasance mata alwalanta to anan faɗan malam da ya ce wala nikaha illa bi waliyin ba a yin aure sai da alwali shi wannan alwalin dole sai ya zama namiji kuma ya kasance daga cikin kamar iyaye ko kakanni ko iya dan mace na iya mata alwalanci don za ta yi alwalanci ɗanta yana iya zauwa a nemi aure a wurin shebada ta haka mahaifi ko ƙanan mahaifi ko wan mahaifi haka kaka haka ne abin da ya sama da kuma ɗa abin da ya duka wannan sana iya bada mata ko wani wa duka sana iya bayarwa idan ya kasance babu wani wanda yake kasance a sama da shi inda aka yi ittifaki wane je shi kenan kawai shi zai shi shi kuma wannan alwali dole kasance musulmi dole zama musulmi dole kasance mai hankali imana ba yaro bane ba ke kasance yaro ne karami wanda bai mamallaki hankalin shi ɗan shekara wani misali shidda goma sha kaza alhali bai kai ba sunil blue wannan bai ba da amurka kenan dole ya kasance mai hankali kuma ya kasance ba mahaukaci ba ne wannan su ne sharɗa wanda suke tabbata akan abin da ya shayi alwali dole ya kasance mai hankali dole ya kasance ba mahaukaci ba ne ba ba yaro ba ne ba kuma ya kasance musulmi su masu shaida masu shaida ana bukatar maza baka zauwa cikin taron mata su ma shaida a maza ake bukata su za su shaida don malamai da mata suka yi ko shaidan namiji ɗaya da mace biyu ba a sai a samu shaida ta mazaje kuma su ma wanda za su yi shaidan masu hankali mutane wanda an san mutane ne su haka nan shi kuma sadaki sadaki bai da yawa kenan shari'a bata kayyade ba ta ce adadi kaza za a bayar sadaki kuma idan yayi kadan shi ma ba kayyade ba duk da cewa manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yana cewa sadakin da yahi sauki yahi albarka auren da sadaki yahi sauki yahi yahi albarka kenan an so a saukaka inda hali inda dama saukaka a saukaka idan kuma suka nemi suka da yawan babulai ana iya amsa ba matsala ko miliyan 100 wani ya ce zai bara sadaki ba matsala amsa da kuma wanda ya kawo jikama a matsayin sadaki inda ya amince ana iya amsa sadaki ne ya tabbata wani ya zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallam har za za wata ta zo ta da manzo sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da mazala sallallahu alaihi wasallam shi a lokacin nan bai da ragaba ta yin aure da ya shuru sai wani cikin sahabbai yake cewa idan baka bukata ni ina so a arma mai ita aka tambaye ta yarda ta ce ta amince aka ce to ka saraki ce bai da komi baka da komi ce shi bai da komi a wata ruwaya suka ce da dan zobe na karfi ba na azurfa ba na karye ba da a matsayin saraki an amshi gona a matsayin saraki kai akwai wadda ta amshi sadaki a matsayin musulunta wanda zai aure ta ya musulunta shi ne sadakinta mata ɗalha ko abu ɗalha ya musulunta kawai ta ce shi ne sadakinta kuma yi musulunta kuma ka ɗauke ta aka yi ta ginin shi kenan wannan si sadaki bai da matsala akan yawan shi ko a kan kaɗan ɗin shi kowanne aka ba da yayi akwai wanda aka ce mai karanta alkur'ani ya karanta wani ɓangare na alkur'ani aka ce shi ne sadakin da zai koya mata gida nan ka gani ba a babu wani tsaurarawa a kai kuma akwai wanda shi kuma da tashi ba da sadakin ya ba da abubuwan da aka auna su a yanzu da yawa kuma duka a lokacin sahabbai kenan kowanne ya tabbata kowanne an yi to shi sadaki kuma ana iya bayar da shi kai tsaye kuma yana iya kasancewa bashi shi dami ya kasance an furta cewa akwai abin da za a bada shikin ya tafi mun zo neman aure to sadaki nawa za a bayar kaza za a bada to amma sai lokaci kaza za a bada shikin shikin inda aka yarda ko zuwa shekara nawa ne ana iya bada ko zuwa shekara bai da matsala akan abin da don ya zama bashi hakanan idan aka zo daura aure ana bukata a shaida ma jama'a kenan kai kasance abin kawai a yi shi a lullaba a wuce a shi yasa ake bukatar shaidun wannan a shaida ma mata saboda ka aga wane da wance suna zaune wuri guda a ringa tsammanin zaman haramun ne suke yi ya kasance an hudda mutane daga cikin shubuha hudda mutane daga cikin shubuha su masu shaidar wannan ya kasance su ma musulmai ne na ya kasance sun kai sun nulbulo ya kasance adalai ne kuma ya kasance mazaje ne ya kasance musulmai ya kasance balagaggu ya kasance adalai kuma ya kasance mazaje ne misa aka ce adalai ba bukatar wanda fasikancin shi ya bayyana ga jama'a ga shi nan kawai mutumin banza ne kowa ya sani kira shi a ce shi ne matsayin shaida na aure ba bukatar irin wannan kamar ana so abin ya kasance da daraja to shi kuma ya riga ya zubda daraja bai dacewa a kawo shi a matsayin shaida ya da kyau a kawo mutumin kirki wanda ya san abin da yake haka nan su kansu ma'auratan biyu akwai dokoki a kansu wanda zai aura misali muhara da namijin namijin ya kasance musulmi ba mushriki ba ne wala tankihul mushrikati hatta yu'minu ya kasance ba mushiriki ba ne misali irin wanda suke bauta ma gumaka bai halatta a bashi aure wannan haramun allah ya hana kai su wanda ma ake tattaunawa a kai idan ya kasance na kan addinin kiristanci shi ma idan matacce za a iya aura da tsammanin za a musuluntar da ita da tsammanin za a iya musuluntar da ita amma ba ka ɗauki ya ba ka ba wanda ba musulmi ba alhali akwai musulmai wanda suka dace su aure ta ne ya kasance musulmi na biyu ya kasance ba yaro ba ne yaro ɗin shekara goma baka ɗarma mai armi ko da a ce sai nan gaba kawai a yanzu ku ce an ɗarma armi tsakanin wane da wane alhali dukansu ƙanana ne ƙwarai wannan bai dace misali yara wanda ba su kai suka kawo in shekara wata bakwai-bakwai ba su ma san ban menene kawai ku ce to mu gama su armi to a kasa da ke aika za shi ke na arma masa armi wannan bai dace bai dace a arma ma yara ƙanana armi ya kasance sun kai sunnar buluk wannan lazimi na gaba ya kasance ba mahaukaci ba ne ba shi wanda za a arma ma ɗaya zan ce ba mahaukaci ba ɗaukar iya a ba wanda ba shi da hankali amma idan gabaki ɗaya suna cikin wani hali iri guda wannan ba wanda zai arme ta a yadda take tana da taɓin hankali shi ma wannan ba wanda zai ba shi iya a yadda yake na taɓin hankali in dai bai kai na violence ba to wannan ana iya gama su yi arme tsakaninsu misali na violence wanda yana iya ka aje wata rana ya kai inda tun akwai mahaukatan da basu da keta haka basu da matsala ana iya zama tare su basu iya basu zalunta kowa amma dai kawai kasan bai bai da hankali to irin wannan sai a hada su da daidai su yanzu an masu tare hatan Allah ba su lafiya su duka kenan ba a ba mahaukaci mai hankali da an tabbata mahaukaci wannan bai dace haka nan shi kanshi namijin a kan shi dama muke sai an binciki addinin shi manzan rama salasul mai ke cewa iza a taitun mantar dauna dinahu bayar duwe ce fa zauju idan wanda ya kuka yarda da addinin shi wa hulƙau da halayen shi ce fa zauju ko ɗarwa mashi ko ba shi alim kenan abinda ake dibawa a yin aure ana diba addinin mutum da kuma halayen mutum kada ka yarda ka ɗauko wani abu daban ya kasance maka sharaɗi na ba da ƙarni to daga ƙarshe na dama ake mafi yawa kasance an ba wanda yana da addini wannan addinin zai taimaka ji tsoron Allah ya rike ta tsakani da Allah wannan addinin zai sa ya ringa kiyaye dokokin Allah a zamantakewarsu ke kasance kawai zama ne za a yi na shirme to idan kuka yarda da addinin shi da halaye wani lokaci sai ka samu wani yana da addini kai yana da ma karatu na addinin sosai amma mi wajen halaye na zamantakewa bai da hali mai kyau to kaga wannan shi ma idan kana so sai ka ce baka ba shi bakiya wannan ganin damar ka ne yanci yana tare da kai akwai wanda zai gani yana da addini yana da karatu yana da komi amma wajen zamantakewa bai da daɗin zama iya da matsaloli sali wow na? eh eh ya san? a bashi aka arman? eh an bashi an bashi arman a bashi sai wani ya mutu a ciki ma'auratan kamar wanda kamar macen ta mutu eh akwai bashi a kan shi na sadakinta zai kawo shi tukun araba gado in namijin ya mutu kuma ya koma zuwa gare ta in ta ga dama ta yahi in ta ga dama a dukiya shi a dauka ba ta ita dai wani hakkinta ne hakkinta ne sai an ba ta in tukwana in ma mi za a yi ai daga baya in kuma ta yahi shi ke amma wani hakkinta ne ya an ba ta duki kenan akwai wanda zaka samu wajen addini bai da matsala amma wajen halaye yana da matsala to shi ma wannan in kana so ya ka ce ba ka ba shi ba amma kuma ka dama ka ba shi wannan kuma labas daga cikin dokokin kuma ɗar ma'arman kan shi ke kasance an sa ihrami na hajji ko umara idan ana cikin ihrami na hajji ko umara ba armi mazu sallallahu alaihi wasallam ya hana armi la yankihul muhrim wala yunka wanda yake cikin ihrami bayya aure kuma ba auren mai wannan sharadi ne babba ko da an yi armin bai ba na hakanan kada ta kasance matal haramun ce a kan namiji kenan aka zo ɗar ma'armi duka yan dubu wani ke kasance haramun ce ga mijin me ake ni da hakan idan ya kasance ɗan uwanta ne babu tun da za a yi armi tsakanin ɗan uwa da uwa babu armi idan ƙanwa uwa ce babu armi kanwa uba ce babu armi ba magana kakama idan kasance misali diyai kananka diyawwanka duka wannan babu armi diyanka ne kanwa uwa babu duka wannan ba armi ko kuma matar da za ka aura 'yan uwan matar ka ce wata ke gidanka ba a gama su wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf ba a gama ya da kanwa a gida guda misali ka rabu da ya ko ka rabu da kanwa bata kare idda ba shi wa bai halatta ka aure al'uwarta dole sai ta kare idda wannan dokoki ne wanda dole sai an kiyaye su idan aka so ko kuma wadda kuka sha nono guda wa akhawatukum min ar-rada'a da ƴan uwanku na shayarwa wadda akai katari misali kanwa mahaifiyarka ta rasu ta bar jaririya sai mahaifiyarka ta dauke ta ta shayar da ita har ta yayi ta to kai wannan ta zama ƴan uwarka ta jini babu aure tsakanin an samu wanda bayan sun yi aure wata lokacin zamanin da su ƙauyuka suke kai iyansu a ringa shayar da su kamar su ba masu shayarwa kawai wata da ta zo sai ta isko da wannan dan wannan da dan wannan sun yi aure ta ce musu kuma babu armi tsakanin suka ce kamar ya suna zaman muna zaman zaman mu daga zawwa ta tsohuwa ta da hankali ta ta da mu hankali ta ce babu armi aka kara aka tambaye ta ya aka yace duka na shayar da su kai sai aka raba arma ta ce kai ruwa kace babu armi wannan dole ya an kiyaye wannan dokoki idan aka so dar ma armi ita matai ita kanta matai ya kamata ka tabbatar cewa ba mushirka ba ce kuma ba yarinya ba ce karama kuma ba mara hankali ba ce tana cikin cikakken hankalinta bincike akan halayenta kuma wannan ya rage gare ka kai ka san mi za ka arma kenan kai zaka san binciken da za ka je kai amma ya kasance ne ta cika wannan dokokin cewa ba yarinya bace karama ba mushirka bace musulma ce ba mahaukaciya bace ba duka a kiyaye wani dukkanin armi zai tabbata wali wanda wa mallam ya kullaha waliyun wadda batta da alwali mala ya ce fasultan waliyu malla waliya lahu wadda bata da waliyi alwali to sarki ko shugaba shi zai zama alwalinta ko alkali alkali na zama alwali kai tsaye ɗan ma'almi amma sai idan babu alwalin yanzu misali kawai haka nan mace da iyayenta a gari da kowa ɗan uwanta duka a gari kawai ta yi iske alkali da ce ɗarma mata arami bai halatta iyayen mace su suke ba alwalanta su ne masu iko a kanta su aka ba wannan ragab amma a lokacin da ake halin da babu su misali kuma a ce ko zawara ce misali ita wannan an ba ta zaɓi ita je ta iske shugaba babu alwalanta a kusa a ka ɗarma mata armi a ɗarma mata wannan babu laifi shari'a ba ta hana ba alaikun sara na'am ah. batta da uzinin ta je wajen wani wannan da za su armar da ita dole hakkinsu ne su za su aurar da ita babu inda za ta ko ta je wajen wata hukuma su ce ai babu wani abu da allah ya ɗauka ya sabke ma iyaye a kan wannan ɓangaren ya miƙa ma wani a hannun shi sai in a halin misali a ce ba musulmi ba ne wanda za a armar misali tana iya cewa batta yi shi asali ana yi tambaye ta ra'ayinta in tana so ko batta so in batta so ba a yi wannan an shari'a ta dora ma iyaye cewa idan mace batta so ka arma mata wanda batta so ka arma mata wanda batta so ba arman dole a shari'a amma ita batta exige ta ce ita ga wanda take so ta arma in iyaye suka kiya ta tashi ta je wajen wani arma mata wannan ba daidai ba lasiya ma mahaifin mace yana nan babu wani wanda zai iya daukan ta bayar da ita sai inda izinin shi ko wanta ko wanshi ko kanan shi ko wani shi bai da dama ya yi dauki wannan hukunci a hannun shi sai inda izinin shi misali irin na zumunci da ake yi uba kawai bai shugabanta kai tsaye ce wani ne wanda ana yi ko ko da yaushe ana yi to wanda da izinin shi babu laifi amma in dai uba yana nan shi kadai ne yake da wannan dama akan ɗin shi babu wani wanda yake da wannan dama ko yake da wannan haƙƙi to a lokacin da ake halin da babu to shugaba sai ɗauki wannan zamima sai a abin nan tun da mace bata yi aure da kanta mazara ma sallallahu alaihi wasallam haka yace la tuzawwijul mar'atul mar'a mace bata armar da mace haka nan wala tuzawwijul mar'a nafsaha haka nan mace bata armar da kanta fa inna zaniya hiya allati tuzawwij nafsaha mazinaciya take tsarmar da kanta yace kuma wa ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fa nikahuha batilun batilun batilun manzo sallallahu alaihi wasallam yace duk macin da tayi arme babu izinin alwali wanda shi a tashin harko mahaifi ne yace to fa nikahuha batilun batilun sai da wuce su uku armanta ya bace armanta bai yi ba armanta lalatacce ne kenan kaga wannan babu wata dama ga wani akan wannan masu magana akan yancin mata akan harka armi da ƙarfi da yaji ne ake so a ɗauke ma iyaye wata dama akan ɗiyansu amma wannan wannan dama akan ɗiyansu ba a sauke musu ita ba tun suna ƙanana sai lokacin da suka kai masu hankali tukwa a lokacin ake so a wurce musu ita lokacin da ka aihi ɗan ba wanda ya zo ɗauko rago ba ka maka da ka yi ɗan ba wanda ya kame riga ka ba shi ba wanda ya sai madara ba wanda ya sai magani ka ba shi kowa ya san irin wahalar dai da ake sha da yaro ka hanyar warware ko bai da lahiya ko kaza duk karatun shi kana ta fafatuka duk ka tsufa saboda shi duk ka yi ta wahala aiki ne kana ta wahala saboda ni kada ɗiyanka su buƙaci wani abu kada babu he ka karewa da kaf sai an zo ranar da misali irin wannan ko ta wani aure ko ta wani abu makamanci haka kai kana ganin ga abin da kake gane masu ko tunaninka ko nazarin ko wani uziri naka ka ce kai ba haka ki so a yi ba kuma a kima biyayya kan wannan wai a ce baka isa ba an yi zalunci ne wannan tun da ba a ce baka isa baka ciyar da shi ba a ce baka isa baka kula da shi ba a ce baka isa baka yi kaza ka yi kaza akan shi yau idan ka ce to baka tiyar da shi ba baka ba shi kaya ba baka biya mai lakwal ba akwai dokar da ta kama ka tare ka kaga tana yawa akwai ko tana yawa babu amma banda tsammani ma akwai ta duk da suke sun yi tunanin ta ɗanka ne ka ce to kai shari'a ce ta baka ta ɗora ma dole kai wannan ɗin naka dole ka kuma da da fitirarka me yasa eh, nature ɗinka cewa wannan ɗanka ne kana jin kamar kai ne kawai in bai ci ba kamar kai ne baka ci ba in bai samu kaza ba kamar kai ne baka samu ba kana kokari ka tattare ka kula sai ka kare wahala kaf sai wani ya zo ce maka baka iya ba har wani a kama a rihe wani saboda zalunci saboda a wannan shari'a ce ko kuma doka ce kawai ta rashin hankali babu tunani a cikin irin wannan lallaba ake lallashi ake tattaunawa ake ke wuce haka na amma uba ya kula da iyalin shi ya musu komi sai da karshe kawai wani ya zo kama shi ya walakanta shi saboda ya yi magana kan iyalin shi ba daidai bane wannan daidai bane shi yasa shari'a babu wani hukunci da aka yanke a shari'a akan idan uba ko uwa shi yasa kawai aka rihe komi aka ce ma a kawai biyayya kawai ibiyayya ibiyayya abu ɗaya ne aka ce kakka biyayya kawai idan suka ce ka saba ma Allah ko shi ne aka ce la ɗata ne makalukin bi masu yitar halik shari'a rihe komi ta ita ce kawai ibiyayya manzala sallallahu alaihi wasallam wani yazo ya ce baba na ɗauki dukiyata sai ya ce da kai da dukiyata ga duka na ubangiji ya ci halak kana da dukiya babanka ya ɗauka ya ba wani ya ɗauka ya amfani da ita ya sai kaza ya sai kaza duk inda ka je babu inda za a baka wani haƙƙi a kai a shari'a ta musulunci ya ci halak kawai haka shari'a ta bashi mahaifiyarka ta ɗauka ta ci halak kai ne ma in ka ɗauka aka ce ba daidai wani in ka ɗauki na babanka ko na mahaifiyarka kenan kaga shari'a rihi komi ta ajiye komi saboda ya kasance uba an ba cikakken yancin shi a gidan shi a bar mai kayan shi shi ya san wahala da yi an zo an kawo wani an ce a ba shi armi ya a nazarin shi da binciken shi da tunanin shi ya gano bai dace bai ba shi armi kuma bai so ba shi armi ni ne ne a ciki ke a matsayin ki na iya biyayya kawai aka ce ki ki biyayya haka Allah ya ce tun da kika taso ba abin da aka nema a wajen ki ki kama a gidan ayi kawai abin da aka nema a wurinki yau babanki ya nuna ki nuna wa banki ya isa da ki kuma ki ki nuna ki ki yarda ki ce ba ki yarda ba hakki rinka kai kara ko wani ki yarda wani irin jiri babanki saboda ki kawai ayi lallashi ayi lallashi in biya yi kawai ki dangana mene ne a ciki a Allah kawo wanda iyaye da kakanni mafiya ba aron ba ake wani bai gani ba ba su taɓa magamuwa ba ko kuma kawai zumunci ne kawai a haɗa a ce a haɗa da wani da wani kuma su zamna su a yi iya da jikoki kaya guda a yi rayuwa mai daɗi nawa aka yi fina-finai filim da sauransu sun ɓata komi a ciki ne ake watsa labaran irin wannan abubuwan kawai sai a zo a shirya filim a kashe kuɗi da yawa akwai mai sajin da ake so a tura etak sai ai awa kaza ana yi amma mai san ɗaya ne ake so kawai yara su ɗauke shi za a ma wani kaza ya ce biyar da ba yana da yanci shi kenan ka ji ɗaya ce ma uba ka tambaye izini na ka aihe ni duba ga ɗawai ce ma baban shi wani filim ne wata ya ta ce ma wata me yasa zaki hana ni in yi abin da nake so ta ce saboda ni na aihe ki ta ce tambaya ta kika kika aihe ni to ji ba haka masu irin wannan tunanin sunan zo tsara ma gashe da tsara mana abin da musulunci ya dora mana gaskiya wannan kuskure ne babba a ringa nema a cire ma iyaye iko akan dan yadda diyansu akan rayuwarsu ta yau da gobe kawai a bar musu kayan su yadda suka yi tsakanin su haka nan tsakanin mace da namiji lokacin da ka aurar da ita kuma kai uba shari'a kuma ta ce ka cire hannunka daga rayuwarta sai in abu ya kai inta haka me ka cire hannunka akan zamantakewarsu da sauransu su tsara rayuwarsu tsakaninsu kan su suka sani yanzu misali ka aurar da ita tsakaninsu ne in sun shirya cewa zata yi aiki misali tsakaninsu ne zata yi karatu tsakaninsu ne zata yi kaza tsakanin su nuna bar musu zai shirya tsakanin su yadda zai iya gyara zamantakewarsu ta yi daɗi ta yi kyau saboda ma Allah yadda ya kamata duka miya ake ma gurin ƙarshe shi ne dai ibada shi ko mijin ya ji tsoron Allah ba don an ba shi wannan dama ba kuma ya kasance dama ce ta zalunci ta kowanne ya ji tsoron Allah ya ga an zamna lafiya ba matsalar kuɗi ba matsalar kuɗi waliyi na mace shi ma na da dokoki ba shi ma ya kasance mutumin kirki alwali kada ka ɗauko wani mashayi ka ce shi ne alwalin ɗiyarka ba daidai ba ne kada ka ɗauko wanda ba musulmi ba ka ce shi ne alwalin ɗiyarka ba daidai ba ne kada ka ɗauko wani mahaukaci ka ce shi ne alwalin ɗiyarka ba daidai ba ne in za a ɗauko waliyi sai mai cikakken hankali mai cikakken nutsuwa tukun ake ba shi alwalanci an san samu ne ma kai da kanka duka iya ne haka nan ne ma abin da shari'a ta zo da shi kuma haka ne ma ake amma idan ka yi izini wani ya yi wannan kuma babu laifi sai zance a kan saki wanda muka fara shi saki allah ya halatta aure kuma ya halatta saki idan mutum ya ga dama rabuwa ko ita mace ta ga damar rabuwa duka wannan shari'a ta bada ta bada dama shi saki kala kala kala ne akwai sakin da ake komowa akwai sakin da ba a dawowa akwai hul'i an san hul'i ko mace ta ce batta yin armi zata mera sadaki kawai ta ce wannan armin ita batta yi ai ai da ta ce batta yi to sai ya ba ta sadaki shi kadiri to take mai domin shi kadiri shi ta ce ta yarda ta duki shi kadiri shi ta ba shi kenan armi ya lalace akwai kuma raguwa ta li'ani kana zargin matarka a zo a yi rantsuwa kana zargin da cin amana misali ya a zo a yi rantsuwa da yi rantsuwa guda biyar guda hudu akan cewa ba ta aikata ta biyar ta ce in ta aikata hushin allah tabbata a kanta shi ma ya zo yi guda hudu na ƙarshe ya ce allah ya tsine mashi albarka idan ba haka ba ne ba daga sun yi sun kare shi kenan sai a ceto na armiya lalace kowa kama gaban shi amma dan kuma da aka samu wanda aka zo aka yi li'ana a kan shi ɗanku ne ɗanku ne sai dai iza ta bayyana idan aka yi li'ani a ƙari ita mata ita za ba ɗanta ta ce da shi amma kai ma ai ka san ɗanka ne an kuma ka san ba ɗanka ba ne ba yake amma an ka san ɗanka ne tabbas kuma ka zo kai li'anin kawai saboda zalunci to wannan kuma kai da Allah idan kuma ba ɗanka ba ne ba shi kenan ya ringa kiran shi da sunan mahaifin shi ko da sunan wani kakan shi shi kenan magana ta ƙari ta baka da in kana da gaskiya nake nufi in kana da gaskiya shi kenan ba ɗanka ba ne ba shara ba ta baka in kuma ka san cewa kawai kazafi ne kai to wannan kai da Allah tun da akwai wanda suka zo suka yi irin wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abibiya a gani dan wannan kawai da aka bibiya ga dan nan kamar tsaka kara shi da mahaifin shi kamar su ɗaya cin ba dan hukuncin Allah ya riga ya gabata ba ba sai mu hukunci akan wannan dan dai an riga an yi li'ani kuma ba a iya dawowa ba to idan aka yi saki biyu ana iya dawowa idan aka yi saki uku kuma ba magana dawowa kuma da yake cewa wala yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa yashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa bi ihda thalathin jinin musulmi baya halitta matakan ya shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammad bawan Allah ne ko ma'aikin Allah ne sai idan ya aikata abubuwa guda uku zinan ba da ihsan ya kasance ya yi zina bayan ya kasance ya taba aure au murtaddin ba da iman ko kuma ya ridde bar musulunci ya bar addini bayan ya yi imani da waje au katala nafsan mu'minatan bi ghairi haqqin fa yuqtal bihi ko ya kashe rai ba tare da haƙƙi ba to dalilin haka sai a kashe shi wa ma siwa zalika fadamul muslim alal muslimi haramun abadan hatta ta umasa bayan wa'annan jinin musulmi haramun ne wani musulmi ya taba har zuwa tashin kiyama abinda ake nihi da a kashe musulmin da ya taba yin aure shine kana da aure ko ka taɓa yin aure kuma a same kotaran ka aikata zina to kai tsaye jihe ka ake ko mace ta taɓa yin aure ko tana da aure ta aikata zina inda ya bayyana jihe ta ake wata biyar Allah ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah na aikata zina a tsida mu hukuncin Allah akai manzala ya ce mata ya kawo da kai kamar bai shi ba ta sake dawo ya ce mata je tuni tana da ciki ta je har ta aihu ta je ta aihu da ta aihu ya ce mata ta dawo da ɗan ta ce ya rasula na aihu na zuwa tsaida mun hukuncin allah a kai shi manzala sassalam sauki mata tuba ta yi zamanta ta dawo ta ce ta ga abin da ke so a mata kawai Allah ya ce ga hukuncinta a mata wannan hukunci ya ce mata je ta yayi ta yi ta yayi ɗan kuma ta dawo ta ce ya rasulallah na dawo a tsida mu hukuncin Allah a kai zala sallallahu alaihi wasallam ya ce aje aje ta aka amshi ɗan aka je aka je ta da aka je ta sai wasu suke maganganu a kai a kanta suke magana mara kyau a kanta zala sallallahu alaihi wasallam yake ce musu wannan hukuncin na Allah da ta yarda aka mata ya zame mata wani tuba wanda wannan tuban da ta yi inda za a raba ma mutanen garin Madina kakaf ya ishe su shiga gidan aljanna ta tseren aya ce ta zo a cikin Qur'ani daga baya kuma Allah shahida Allah shi kadai ya san me yasa shahidan shi ma nan min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha Allah kadai san me yasa shahidi amma an shahidar cikin karatun Qur'ani amma hukuncin ta kuma yana nan saboda manzo sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka sai wanda ya bar addini shi abin da yasa ake kashe wanda ya bar addini kawo misali mutum yana musulmi ya aikata wani babban laifi wanda yana kuka shirka musulunci misali ya zagi Allah ko zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko wulakanta alqur'ani ko ya ce shi bai yarda ma sallah farilla ce irin wannan maganganu ne wannan suna fidda mutum daga musulunci to irin wannan ana musu wannan hukunci ne saboda duk wanda ya shigo cikin da'ira ta musulunci ya san cewa ya shigo cikin wani babban al'amari ba abin da ake wasa bane ba ba wurin da ake wasa ba ne ba wurin da ake wulakantawa ba ne ba a yi abin da aka dama shi yasa ake ɗaukan wannan tsauraran hukuncin akan duk wanda ya shiga musulunci daga baya ke nema ya fita ko ke nema wulakanta sha'ir da musulunci to irin wannan hukuncin ake musu saboda su san cewa abin da suka shigo ba karama al'amari ba sai na uku shine wanda ya kashe rai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha bil untha wa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan dhalika takhfifun min rabbikum wa rahma faman ittada ba'da dhalika falahu adhabun alim sai ce walakun fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun Allah subhanahu wata'ala ke cewa ya kun kai imani an farlanta an rubuta muku kisasi kisasi akan kisa alhurru bil hurr idan ba idan mai yanci cikakken da ya kashe da shi ma kashe shi wal abdu bil abdi bawa ya kashe bawa shi ma a kashe shi wal unta bil unta mace ta kashe mace a kashe ta faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bi ma'rufin bil ma'rufi wa da'un ilayhi bi ihsan wanda kuma suka yahi shi ke wata mace ta taba zawwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata mace ce aka kawo ƙara ta hudda ma wata haƙori na ga da makami ko na ta hudda mata da aka ƙaranta sai 'yan uwan wanda aka hudda ma haƙorin suka ce su ba abin da suke bukata ita ma a kata a buge mata haƙorin taiwa a yi kisasi daidai wa daida 'yan uwan wacce suka so na ga a cikinsu akwai irin su malik bin nagar suka zo suka ce suna nema su ba da diya a kan wannan matsala me diya a ce su biya su biya me yake ce mashi da da turanci da ne a yi amand su biya amand a kan wani aka ce musu a 'yan uwan wancan suka ce kawai ba su yarda ba su an hudda mata mazalar salam ya ce musu to a kawo ta a huta mata haƙori a nan shi malik bin nadar sai tashi sai rantsuwa sai ce wallahi ba a huta mata haƙori a nan mazalar salallahu salam sai ke ce mushi ya za ka yi rantsuwa alhali hukumcin allah ne ba abin da za a illa wannan ya ce wallah ba a yi kawai ba a yi aka ce kamar ya ba a yi ya ce wallah ba a yi ya rantsuwa kuma ya ce kuma biya ka fara ba a jima ba sai 'yan uwan wancan suka dawo suka ce sun yarda a ba su diya to maharin bayyana wannan bawan Allah ashe idan ya rantsuwa Allah bai sa shi kuma shi shi ne manzala su sarama yake cewa inna lillahi ibadu Allah na da wasu wasu bayi lau aksama alallahi la'abar inda zai rantsuwa da Allah to Allah bai sa shi kuma abun wannan da ya rantsuwa akan shi zai tabbata idan ya ce wallahi gobe za ka mutu ko mutuwa za ka yi Allah ya sashi kuma wallahi Allah zai baka kaza wallahi baka zai kai sahabbai ta aka idan za su ta yaki sai su ce mai wani zo ka yi rantsuwa za mu ci nasara ya ce wallahi za mu ci nasara kuma wallahi za su ci nasara shi kawai haka Allah yi shi in yi rantsuwa Allah ya cika min abin da yi yanzu sai suka suka ce a basu diya sai manzo sallallahu ya bayyana cewa wannan ba Allah kashi an taba zuwa yakin musailam musailam tal kazzab wanda suka yi ridda lokacin Abubakar da Siddiq suka shiga cikin wata garka garka kuma a kewaye take da gini ba mai iya tsallakawa kuma kana tsallakawa suna shirye ko kashe mutum sai aka rasa yadda za a yi kofar tata kuma gatanan kamar ƙarfi gare ta da yawa an zo an yi tsitsi ana so a shiga ko babu dama musailama kuma ya ce shi annabi ne kuma jama'a suna bin shi dole sai an yaƙe shi saboda wannan fitina a yi ariyata keɓar da mutane wannan bawan Allah daga inda zai bayyana cewa imanin shi imani ne babban imani imanul akbar ya ce a dunkule shi a jewa shi bakin kowar da aka so ya ce kawai a zambace su lokacin da suke dan shagari a wajen kule shi a jefa shi shi ya buɗe ƙofa tunda kubar daga ciki take kawai aka dunkule shi aka jefa shi yana yana faɗawa iri da ƙofar suna sara suna suka suna bugu sai da je kama kubar da yaje buɗe ta to kuma sai suka samu suka shiga aka ci aka ci nasara a yakin aka huddo shi jina jina cikin jini Khalid bin Walid ya jinjina mashi gani haka ke da kwai irin wa'annan bayan allah to haka da kisasi yake addini kawai abin da kai shi ake maka kuma addini babu wani sassauci akan wani shine allah yake cewa akan haddi na mazinata ya ce wala ta'khudhukum bi'in bihima ra'afatun fi dinillah kada wani tausayi ya kama ku akan zakku ma wanda aka kama da laihi za a min haddi wani to sai kama ku kimi kawai an kama mutum da laihi sai a za a min haddi kawai a mishi kai tsaye babu wani tausayi kake so sai Allah yake cewa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun kisasin wannan wanda aka ce ku ringa yi rayuwa anan take ku zamna lahiya anan yake yau idan ka san in ka kashe mutum kashe ka za'a ba kashe mutum yau duk wanda ya kashe mutum aka kashe a bainar jama'a aka halbe shi kenan kowa huta gobe duk lokacin da ranka ya raya ma cewa bari in kashewa ne yanzu misali wani lokaci zaka ringa ji mutum ko yarinta ce ko kuma shaye-shaye ne ka ji mutum yana ce zai ɗauki ran wani kaza kaza ana faɗin wasu wasu kalmomi wanda kawai da kaji babu tausayi ko babu tunani inda mutum ya san cewa aikata wannan kawai kai tsaye kai ma kisa ne mutuwa za ka yi inda ya je canza ka da yawa da an rage wani matsalai wasu ya gani sun mutu suna cewa ai idan aka kashe mutum don ya kashe rai ai an yi asarar rai biyu shi wancan da ya kashin ba rai ba ne ba shi kenan tun da ya hudda rai wanda ba hakkin shi ba ne ya hudda shi ya busa mere zai kashin zai hudda mere yadda ba shi ya busa me ba ya zo hudda mere to haka shara ta ce shi ma a hudda na shi su je can gaban allah in yi so a sha allah ke ce a cikin suratul suratul isra wala taqtulun nafsan allati harrama allah illa bil haqq yace wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura kada ku kashe rai sai da haƙƙi a cikin suratul suratul nisa Allah ke cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wanda kashe mummuni da gangam dan wuta ne haka hukuncin yake da fari kawai ka kashe mummuni daga na mutane sau da ran mummuni daraja gare shi manzan rahama sallallahu alaihi wasallam ya kalli ka'aba ya ce mata duk girmanta duk darajarta a wajen Allah da kuma a duniyar musulunci ba ta kai darajar ran mummuni guda ɗaya tak ba ran mummuni ɗaya tak ya yi ka'aba daraja ka duba ka'aba da ka kashe ran mummuni gara ka rusa ka'aba ka huddare guda na mutum musulmi mummun gara ka je ka rusa ka a ya zo masu sauki a kan abin da yake jiran kaunar allah kashe rai kayan wasa ne a kan wasa ba daga baya cikin suratul furqan to da yawa sun yi kisa suna tsammanin babu babu tuba allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يداعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا suna daga cikin wanda aka zana wanda ba sa gama Allah da wani wanda ba sa yin zina wanda ba sa kashe rai wanda ya aikata wannan za a lullumka mai azaba sai Allah ce amma illa man taba amma wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan saliha yayi aiki aiki na gari fa innahu yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat to wannan ana iya juya aikin sa da suka yi mara kyau ya koma mai kyau wa kana Allahu ghafurur rahim wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba wanda ya tuba yayi aiki na gari to wannan Allah subhanahu wataala zai amsa tuba shi kenan kaga idan ka kisa kuma kai nadama kana da dama ka tuba ga kisa wanda ya kashe mutum gomiya tara tara ya je wajen wani ba Allah ya ce ya tambaye shi ina da tuba ya ce ina ka ga tuba ka kashe mutum gomiya tara zaka ce Allah ka yi maka taya sai kashe shi ya cike da ɗari da shi yanzu sai aka ba shi labarin a wani wanda zai gaya ma hanyar da za ka baka tuba ya kama hanya zai ta yi wajen mutum a hanyar rasu kawai niyyar shi ce aka tuba Allah ya gafarta ne da aka diba a gani wani gari ya yi kusa garin da zai je tuba ya yi kusa aka ce an yaye mishi idan kaga mutum dillahin da ya aikata idan ya koma zuwa ga Allah Allah yana gafarta mishi amma ka sani girman abun fa ba karamin abu bane kashe rai shi sa Allah ya ce kawai wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi wanda kashe shari'a ta musulunci kuma ita ce shari'a ingantacciya kuma ita ya kamata a ringa yi ita ce zaman lahiyar Umar bin Khattab ya taɓa wani yanke wani hukumci wasu mutane suka taru suka kashe mutum guda duka ya kashe su misali mutum goma su taru su kashe mutum guda kowa dukkan su kashe su zai ba zanta a ci ya ne to zai akwai mutuwa rabi babu akwai wani fursu babu ba ba iya rarrabawa kawai duka aka masa aka ce su kowa sa hannu shi kowa kisa ne haka ne hukumcin kara a kiyaye shi yasa duk lokacin da ka zama sababi na rasuwar wani akwai shari'a ta dora ma ta dora wasu ka'idodi a kai akwai da gangan akwai ba da gangan ba akwai mai kama da gangan akwai kuma kuskure akwai mai kama da da gangan misali da gangan kawai ka ɗauki wuka ka sama mutum ko ka ɗauki bindiga ka sama mutum ka san mutuwa zai yi sak wani kaga da gangam ne ko ka shi kai mutum yana tahiya da gangam ka iske shi da mota misali ka kaɗe ya mutu ka san kawai mutuwa zai wannan da gangam ka kashe shi akwai mai kama da gangam abin da al'ada bai kashe mutum misali ka kaɗe mutum da belo niyyarka wasa ko misali kawai ka ce wurin kaɗe shi da yake ciwo da kaje kaɗe shi da belo he waɗo da yake kurum sai mutu ko kuma ka ture mutum ka hangaje shi hangaje shi da kake wani abu ya taɓe shi sai faɗa kan wani dutse kawai he mutu ka ga wannan da gangam ne amma ba irin wancan ba kama ke da gangam saboda ka me ka ka dauki wata bulala ka buga ma mutum ya mutu kamar mutum sai mutu kaga duka wannan ba kai ne kisa ba amma kuma ka yi bugu kai kai akta inda kanka akwai kuma wanda yake kasancewa kuskure kuskure kawai kuskure ne katari akai baka da niyya baka yi dauki komi ba baka cikin komi kawai ya zo kana tahiya a hankali a mota wani yaro kawai hoto da kuji daga gida ko zo bugi da mota kaiwa shi kenan ya mutu kaga wannan eh kai ne kake tukawa amma baka da hannu a ciki baka da hannu a ciki kana tahiya a mota kuna tahiya a mota da mutane a ciki ko wani rido ku ya shigo ku sali ko taya ta huta ko ko wata matsala ne ta motar ta faru ka faɗi in dai tabbas baka da laihin komi kawai abu ne ya zo kai dai miye ne kai ne kake tahiya da abin baka da laifin kuɗi direba ne kai kasan motar ka tayar ta ta mutu kasan baka da birkin kirki kasan akwai matsala kaza kuma kake gudu to da abin da ya faru kai ne ka fara a kanka kuma kai kashe su amma komi lahiya da kawai tsayi ya zo wannan baka shi yasa shari'a ta ce ko azumin ka fara baka yi idan irin wannan yawon kawai kana ta iya wani rido ka kawai faɗi kawai bugi da kai ya faɗi wani ko ka fara baka saboda baka da hannu cikin abin kawai allah ka shi kawai ya faru kai ne kana tsayawa amma wanda ka ɗauki niyya da irada ka da komi ka aikata in wancan ne kawai kisa ne ba in wannan ne shine dama dama za a ce a yi kisas a ba da diya ko da kuka mata haka kenan shari'a kwarai tana kokarin ta kiyaye rai shi yasa shari'ar musulunci ta zo ta kiyaye abubuwa kamar haka su za mu riyanci na wari addini shi yasa aka ce duk wanda ya ridda ya walakanta addini ya yi maganganu wanda suke na walakanta addini wani hukuncin shi kisa ne a shari'a ta musulunci bai wa ana shari'ar musulunci mutum ya zo zagi Allah kawai shi kenan a ce yanci gare shi tun da ya fita a wannan magana ba ta so ko ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana ba ta so ko wulakanta alqur'ani wannan magana ba ta so kai tsaye kawai tsaye da mai hajji za a yi ya bar musulunci ya bar duniya wannan shine hukunci na shari'ar musulunci na biyu shara ta zo ta kare addini wannan shi ne na biyu shara ta zo ta kare nasaba ta mutum shi yasa me nasaba kamar fami ake cewa ko fami ta mutum kamar daga tsatsan da mutum zai fito shi yasa aka shar'anta armi aka aka aka haramta zina ana so kawai ya kasance idan za ku ayi za ka hida ka aihe shi ta hanyar shari'a shi yasa shari'a ta haramta zina ta halatta aure saboda a kare nasaba ta mutum na uku shari'a ta zo ta kare hankalin mutum shi yasa aka haramta shaye-shaye kowane iri tun daga giya kwaya tamne-tamne wuyuyi duka shari'a ta haramta saboda abin da ke taba kwalluwa kuma gaba wannan abu ne ai a hili mun sha ganin gasa na wanda kawai mahaukata ne dami na kwaya to shari'a ta zo ta kare hankalin mutum shi yasa aka haramta dukkan abin da ke sa maye Allah ya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin haram qaliluhu wa kasiru duk abin da yake sa maye haramun ne ko kadan ko da yawa kuma duk me wanda yayi transit din wannan abu shi ma na ciki mai transit misali ya kasance kai kai dakon taba kai kai dakon giye kai kai dakon kwayoyin kai ka ɗauko su tramol in ka zo da su misali in dai ba na wanda likita ba da yake bukata kawai don a yi maye ne don an biya ka ɗauko kawo ka ci haramu kawai ka yi jigila ta abin da aka haramta ko ka zo ka saida ka ce kasuwa ce kake haramun haramun kake ci duke haramun ci to shari'a ta zo ta kare hankalin mutum mun samu uku ko na hudu shari'a ta zo ta kare dukiyar mutum dukiya shi yasa duk wanda ya sata ake yanke mai hannu shi yasa aka ce haramun ne ka taba dukiyar da ba ta kafa shari'a tana karewa mutum dukiyar shi na biyar shi ne rai yana ta ta kare ma rai ta kare rayukan kowa shi sa aka haramta taba wani wai jikin mutum ba tare da haƙƙi shi sa a shara aka ce aya ta ƙura da ke cewa wal aina bil aini wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas in ka dawo mutum kunni a wuda maka kunni iri ɗaya ka wuda mutum ido a wuda maka ido kauda ma mutum haƙori a hudda maka haƙori kauda mutum hannu a hudda maka hannu haka ne saboda me yasa ka mishi in baka so a maka fa jazaa'u sayyi'atin ya'sun mithluha abinda kai kawai shi za a maka akwai kuma na ƙarshe shara ta zo ta kare mutuncin mutum mutunci shi yasa aka ce duk wanda ya ma wani kazafi in dai bai kashe du guda hudu ba amin bulala tamanin ko ba ƙara amsa shi da shi saboda a kiyaye kada a ringa jihon mutane da maganganu na kazafi marasa kyau shari'ar musulunci kenan ka duba abubuwa masu daɗi malam wanda kowa in ya kiyaye na kowa za a zama wani daɗi cikin kwanciyar hankali a kiyaye addini a kiyaye rai a kiyaye nasaba a kiyaye hankali a kiyaye dukiya a kiyaye mutunci to shari'a ta zo ta kare wannan abubuwan duk abin da ga ana zuwa ana zauwa a cikin shari'a ka je ka zo kan wa'annan abubuwan da na zana guda shida duk inda aka ce ma ka ai kaza to akwai abin da ake so ka kiyaye a cikin wa'annan abubuwa duk inda aka ce ki kaza akwai abin da ake so ka tabbatar da shi a cikin wa'annan abubuwa wannan su ne abubuwan da suke halatta jinin wani wanda ya kasance musulmi dalilin wa'annan abubuwa magana ta ayan nan tala ikraha fi din akwai wanda suke kawo ta idan mutum ya wuta daga musulunci ya Allah ya ce la ikraha fi din kawai in ka san wuta zaka yi ka shigo in dai ana shari'a musulunci to bakka shigowa ka walakanta addinin ka bar shi shi yasa Abubakar ne Siddiq lokacin da ya ce ma wasu su kawo zakka suka ce su ba sa ba da zakka ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi kuma yace duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka shi kuma sai ya yake shi kuma haka aka yace kawai ridda ce su kenan shari'ar musulunci tana kiyaye komi komi kuma a tsari ake tafiya kawon kasan walakanta musulunci zai kai ka shiga musulunci ba a takura ma ka shiga amma an ka shigo to ba magana ka zo ka walakanta musulunci a arin gaya ta wani ya gani ya kwaikwaye ka akan haka ne aka sharanta irin mana a nan za mu dakata insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah